الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد muna godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don gabatar da karatu wannan littafi na al-fiqhul muyassar fi daw'il kitabi wa sunnah wanda zamu tashi al-bab al-ashir fil haidi wan nifas babe na goma wanda zai bayani akan jinin al'ada na mata wan nifas da kuma jinin aihuwa shine jinin biki wa fihi masail a cikin shi akwai mas'aloli kamar yanda za su zo al-haidu lughatan in an ce a shar'ance a shar'ance damun damu ɗabi'atin wa jibillatin jini ne na ɗabi'a kuma na halitta ɗabi'a ce ga mata kuma halitta ce Allah ya halitta musu wannan zubar da wannan jinin ya kuruji wannan jinin yana fitowa ne min ƙa'arin rahimi daga ma'ana ramin ma'aifa can ƙuryan ma'aifa min auƙatin ma'alo fi auƙatin ma'aluma a cikin wasu lokuta sanannu halata sihhatil mar'a a halin kasancewar mace lahiyar ta ƙalau min gairi sababin min gairi sababi wulada ba dalilin aihuwa ba a'a lahiyar ta kalau wani lokaci sai zo mata shi ake ce ma jinin min jinin haida wan nifas shi kuma nifas dabun jini ne wanda ya kuruju min almar'ati inda wilada a wajen aihuwa in mace ta aihu sai jinin ya zo mata ko kuma dabda aihuwa to shi ne ake ce ma nifas المسألة الأولى مسألة توركو بداية وقت الحيض ونهايته فرق لوكة هيلة تقوم قرشنش معنى وانا لوكة ne jinin haila yake fara ma mace kuma mai wani lokaci ne ƙarshen shi la haida ƙabla tamami tis'i sinin suka ce babu haila gabanin cikar shekara tara yarinyar da bata kai shekara tara ba ba ta ɗaukar hukuncin haila in an ga irin wannan jinin suka ce to wannan jinin ba a ce mishi jinin haila sai dai a yi bincike a ganin mutum amma daga tara zuwa sama لأنه لم يثبت في الوجوه لامرأة haidun qabla zalika saboda bai tabbata ba a cikin abin da ake samu ga wata mata a same ta da haila kafin shekara tara ko an taɓa samu a shekara takwas ta aya bakwai biyar yawwa wa ƙari ruwi an aisha ta radiyallahu anha an rawaito daga aisha allah ya ƙara mata yarda annaha قالت عائشة تشي إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة إذا يارية تكي شكرا ترى تو إتتادم مچي ولا حيد بعد خمسين سنة وما باب حيد باين شكرا خمسين في الغالب أتكن galibin abin da aka sani ala sahihi akan abin da yake ingantacce in mace ta je shekara hamsin galibi ba ta ganin al'ada ko tana yi wa a samu ɗaya-ɗaya
وقد روي عن عائشة أن رويت عائشة رضي الله عنها أنها قالت تاتي إذا بلغت المرأة خمسين سنة إما تتكي شكرا خمسين خرجت من حد من حد من حد الحيض تافت دقا حي معنى حد eh, haila ma'ana ta shiga daga cikin ta fita daga iyakar haila kenan ba a lissawa ta cikin mata masu al'ada galibi المسألة الثانية مسألة تبيو أقل مدة الحيض وأكثرها قرنشن لوكتشن حيلا دكما يويتشنس الصحيح أبن دي في إنجنت أنه لا حد لأقله ولا لأكثره aka ce shi jinin haila bai da iyaka wajen karancinsa da kuma wajen yawancinsa ko da ya duta idanu na inda ya zo to jinin al'ada ne ina fata an fahimta sannan haka wajen yawancinsa suka ce bai da iyaka wa inna ma yurja fihi ila al'adati wal urf ana komawa ne zuwa ga al'ada da kuma abin da aka sani al'adance ko al'ada dai an sani dai kwana uku zuwa kwana nawa ko zuwa bakwai ko kuma shi jinin al'adar yana da yana da alamomi da aka suka ce in dai akwai waɗannan alamomin wanda jinin al'ada ya bambanta da jinin da ba shi ba to kawai jinin al'ada ne kowane lokaci ne المسألة الثالثة مسألة أخو غالب الحيل غالب هيلة وغالبه ست aw sab'un galibin iya kwanuka da jinin haila ke kai mace sittun aw sab'un kwana shidda ko kuma kwana bakwai liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama li hannata bintu li hannata da hamna bintu jahash yar jahash من الله يتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ki lissawa hailaki a cikin ilimin Allah kwana shidda ko kuma kwana bakwai idan ita koda shi tana cikin jini ne yake kenan duk wata ka lissawa kwana shidda ko bakwai sun maktasili sannan ki wanka وصلي كي صلى أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما كي صلى كوانا عشرين دهدو يعني انت رتوب كوانا شدة أو ثلاثة وعشرين يوما كو كوانا عشرين دهدو انت رتوب كوانا بقى كما يحيب النساء كما يندى أكسابا ما تانعي ويطهرنا كما ستركك لميقات حي دهن wa tuhurihin game da lokacin hailarsu da kuma tsarkinsu yana shi galibin kwanuka haila daga kwana uku zuwa kwana da bakwai yana in mace ta zamanto ko da yaushe tana cikin jini ne ko kowane wata irin wannan kalisa kwana shidda ko kwana bakwai wanda su ne zamani kwanuka al'adar sai ta yi sallah kwana ashirin da hudu ko kwana ashirin da dauka wannan shi ne zai zama hutu zai المسألة الرابعة مسألة تقول ما يحرم بالحيض والنفاس أبن ديك حرمتا ما تقرم تنا الآدى كوكما جنن بيبي يحرم بسبب الحيض ينا زما حرام دليل حيلة والنفاس لجنن أي هو أمور الأمر كما الحكم na farko alwatu'u fil farj ta karmace a cikin farjin ta wannan haramun ne yi kaulihi ta'ala saboda wada Allah ta'ala fa'tazilu an-nisaa fil mahid ku kaurace ma mata a cikin wurin al'ada kada ku kwanta da su ko wala taqrabuhunna hatta yadhurna ma'ana kada ku kusance su da kwanciya sai in sun tsarkaka shine ake magana amma abin da ba kwanciya wannan babu laifi ana kwana tare da mace mai al'ada a sauran wasanni da abin da ya kama da haka ko nabi at-talaq saki eh surat al-baqara fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce hina nazalat lokacin da wannan aya ta sauka isna'u kulla shay'in komi ku yi da mata masu al'ada illa nikah sai dai kwanciya ma'ana saduwa ce abba za ku yi na biyu at-talaqu yin saki a lokacin da mace take al'ada ko jinin biki ya haramta li qawlihi ta'ala saboda wa Allah ta'ala fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su li iddatihinna da iddasu ma'ana lokacin da suka zarkata wa qawlu sallallahu alaihi wasallama li umar da kuma abinda manzo Allah ya ce ma Umar lamma tallaqa ibnahu Abdullah imra'atahu fil hayd lokacin da ɗansa abdullahi ya saki matar shi a cikin haila ya ce mun ka umarce shi falyuraji'uha ya maida ta a zuwa ƙarshen hadisi yanayin ya bari bayan ta ɗarkaka sannan ya saki na uku as-salatu sallah haramun ce ga mace mai haila ko kuma jinin biyu li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadar manzon Allah li Fatima bintu Abi Hubaysh da yace ma Fatima yar Abi Hubaysh idan aqbalat al-haida in dai haila ta fuskanto fada istalatu da barsal na hudu a saumu yin azumi haramun ne ga mace mai al'ada da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzon Allah alaysa ihda kun shin ɗayan ku ba ta zama to idan halat in tana haila ba lam tasum ba ta azumi wa lam tusalli ba ta sallah kulna bara matan sai suka ce eh na biyar a tawaf mace mai al'ada mai jinin haida ko jinin biki ba ta yin tawafi wadda ku ta ji aikin hajji kafin ta yi tawafi haila ta zo mata to ba za ta yi wannan tawafi tunda tawafi yana matsayin kamar sallah yadda sai ta bari sai bayan ta tsaka sai ta dawo ta li aisha li qawlihi sallallahu alaihi wasallama li aisha saboda fadar da manzo Allah yace ma aisha lamma hadat radiyallahu anha lamma hadat lokacin da haila ta zo mata yace if'ali ma yaf'alu al-hash ki duk abinda alhaji ke yi gaira Allah ka tsofi bil baiti sai dai kake dawafin daki Ka'aba hatta ta tsohuri sai in ki tsanci yana in tana cikin aikin haji sai haila ta zo mata kowane aikin za ta yi banda dawafi ko na shida qira'atul qur'an karatun alkur'ani wa huwa qawlu kathirun min ahli ilmi wannan shine magana mafi yawan masu ilimi min sahaba daga sahabbai wa tabi'in da tabi'ai wa mun ba'dahum da wanda suka zo bayan su bayan su lakin sai dai idan hajat ila alqira'a in mace tana da buƙatar karatu da an ta hataja ila muraja'ati mahfuziha kaman buƙata ta kama ta yi muraja'ar abin da ta haddace hatta la yunsa har kada a mance auta alimul banat fil madaris ko kuma karantar da 'ya'ya mata a makaranta au qira'ata wurdiha ko kuma karatun wurdin da ta saba ma'ana ta saba kowace zahiya tana karanta izbi kaza da sauransu jaza laha dalika to wannan ya halitta gare ta wa in lam tahtash in kuma ba ta da ba ta da wannan buƙatar fala ta karanta kama qala bihi ba'd ahli al-ilm kamar yadda wasu malamai suka ce na bakwai masul mushaf taba alqur'ani liqawlihi ta'ala saboda fadar Allah la yamassuhu illa almutahharun ba masu taba alqur'ani sai masu sarki ko a wata fassara kuma illa almutahharun sai wanda aka tsarkake malaiku ke da sau suka cewa damiru la yamassuhu wa'anda suka ce mutahharun ana ne malaiku kenan damirin la yamassuhu ana ne lawul mahfuz ko دخول المسجد شجاع مسلاتي واللبس فيه ده زمان أشكي يا حرمت كما تسمع الآن وما جنبي أما تنا إيه تبته أما تشجت زمن شيء اللي حلت لقوله صلى الله عليه وسلم سوى من ذا الله لا أحل المسجد لذنوب بانا حلتا زما مسلاتي جمع جنبك ولا حائد كوم تسمع هايل لأنه صلى الله عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني ra'asahu li Aisha saboda manzo Allah ya kasance yana miƙo yana miƙo kansa ga Aisha matarsa wa hiya fi hujratiha tana ɗakin ta fa turajjiluhu sai ta shace mishi kira shi kaga mutum tana shace ga miji kai ta ga kula kul kasa ta nan shace ma mazajen ku kai wannan shine alamar dabbaka sunna wai ya haɗin tana haila tana haila kan ba ta shiga shi masallaci ta zauna ta shace mai kai sai dai ya miƙa mata kan daga masallaci zuwa ɗakin ta tun da masallacin da ɗakin suna kwale da juna sai ya miƙo kai sai ta shace masa kai ashe ko mace na haila tana mamayin ta hidima amma wasu mata yanzu ba haka ba in mutum na haila ne sun kai sai ta goma ƙazamar ta kawai ko ado ba ta yi saboda tana al'ada wannan kuskure ne ki ci kwalliya ki ado eh haka ake musamman ma ku malamai ku ne ya kamata ku zamanto darasi ga abin nan ba kuna faɗin abu amma ku ba ku kuskure alamar ciya ne ina da barma eh eh eh sai za ku ce mata ku yi ma mazajen ku ado ku kwalliya to ku zama to kan gaba an kai miki ziyara gidanki a matsayin ki na malama a iske cikin wannan siffar da kake cewa eh ɗalibai su rika yi ku rika yin kunshi ku rika yin lailato a duk kunshin da tsahuwan ki da lalle ta yar mai kyau ko ku malama ba ku eh ka gani ba shi tunda ko kin wadi Allah ba zai ba su damar su saboda ke ba ki a tamuru nan nasa bilbil wa tansawna anfusa ina ne miki sai a kula da kyau shi yin wannan yana taimaka miki ma wajen samun kan ɗaliban da kuma bin umarnin ki ne zaman to kina yi ba to rajilu huwa hiya ha'id ta aska shace mishi kai tana tana al'ada wa huwa hina idin mujawir fil masjid a lokacin nan ɗakin nata yana makwabtaka da masallaci wa kada ya harimu haka yana haramta alaiha akan ta almururu fil masjid tabi ta huce ma a cikin masallaci in khafat talwisahu in tana jin tsoron bata masallaci in in babu wani abin da zai tasa wanda zai zai tsare jinin jinin in tabi tana yi wa ya zuba kenan a wannan halin ya haramta ba in aminat talwisahu lam yahrum in kuma ta amince ba za ta bata masallacin ba kenan bai haramta ba ta bi ta huce ko wannan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته